والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta sake kawo wannan rana ta litinin yau nawa ga wata bakwai ko bakwai ga watan al-muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi mai albarka Adda'u wad-dawa na Allah mutumin Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka bayani ne dai malai yake ta mana akai irin matsala da aikata laifuka yake wa bawa ya yi ma addininsa ya yi ma zuciyarsa ya hana shi kusaci zuwa ga Allah ya raunana masa zuciya ya kashe masa gwiwa wajen ayyukan alkhairi ya rage masa kima a wajen Allah da wajen bayi da dukkan irin waɗannan abubuwa da wanda matsalolin saƙo yake kawo bawa domin mu nisance shi cikin fasali muke da ya ce faslon ina gana canja shafin ko shafi na nawa muke ne na'am na samu wajen ya ce faslon al'asi da'iman fi asirin wasu jinin ko yana bayani cewa kullum shi ne saƙo kamar bawa ne da aka kama ya an ribace shi yana cikin ribata kuma sannan yana cikin kurkuku wato yana cikin ribata na shaidaninsa shaidaninsa ya kama shi a matsayin bawa sha'awoyinsa kuma sun sa shi a cikin kurkuku baya iya fita ya bi ta farkin Allah mun so masakara ta farko ko yace wa idza qayyidal qalbu duk lokacin da aka yi mazuciya ku ta kunkumi aka sa ta amari ƙairi kenan an sa ta a cikin sarƙa an ɗaure ta yadda dai ba ta iya motsi ko ta kunkumi wanda za a sanya wa mutum a kafa da hannaye da wuya yadda ba iya tashi shine ta kunkumi asali ko kuma a sanya masa kafafu yadda ba ya iya motsi ya yi tafiya kamar mari ko a haɗa da kafafunsa da hannayensa yadda motsi dai alharaka ba za ta zamanto mai sauki a gare shi ba to wa idza quyida alqalbu idan ku har aka yi takunkumi a zuciya taraqatul afatu min kulli janibi annoba sai ta dumfaro zuciyar nan ta kowane gefe duk wata barna yanzu kenan ya zamanto abu da yake ba shi da kariya zuciyar ba ta da kariya ta zama vulnerable yanzu misali kamar HIV ko ko kuma ce AIDS acquired immune deficiency syndrome ai garkuwar jiki yake kashewa ita HIV idan ta gawarta har ta kai wannan matsayi sai ta kashe garkuwar jiki Allah ya halitta wasu abubuwa da suke ba da kariya a jiki to idan ya zamanto wannan garkuwar da suke ba da kariya an nakasa su ba sa iya aiki to shikenan yanzu jikin mutum ya zamanto a buɗe yake sai a ce opportunistic infections kowace irin jinya idan ta tafo yanzu akwai jinyoyin da in sun shiga jikin mutum baka sha magani ba za su mutu sai ka dan so waje wata yar masassara can kuma bayan wani lokaci ko kashe gari sai ka ji kawai kawari cikin ikon Allah Allah ya kaddara waɗannan antibodies ɗin jikin naka sun dirka a kama to duk lokacin da ya zama jiki bai da garkuwa an kashe garkuwar jiki to shi kenan za a buɗe take kowane shirgi na jinya idan ya zo sai ya tasiri sai ya samu wajen zama dan ba wanda zai masa wani abu to shine ita ma zuciya in aka mata takunkumi yanzu wanda aka yi wa takunkumi zai iya motsi yadda siffanta takunkumi a samu mutum sarka a kafa a ɗaure hannayensa kuma an takura shi kuma an saka a wuyansa yanzu kaga an dunkula shi waje guda an ɗaure an yi mutum takunkumi sosa bayansa zai iya tambaya nake yi ba zai iya ba ba zai iya sosa bayansa ba idan ya ga wani abu ya don faro shi ba zai iya tashi ya je shi ya bubbuge shi ba ko in abu ya kawo masa bugu ya daga hannunsa ya kariya ko ya goce duk wannan fa ya gagare shi yanzu an masa takunkumi motsi zai gagara zai zamanto bi sa'uba zuciya in aka mata takunkumi raqatul afatu min kulli janibi annobobi ma'ana dukkan matsala da shaidan zai kwararo ta kowane gefe za ta iya tafowa kansa dun faro shi za ta yi sai ta dun faro zuciyar ta kowane gefe in ta zo tana sai ta shiga dan an yi wa zuciyar takunkumi ba za ta iya kare kanta ba bi hasabi quyudihi gurgunan irin takunkumin da ake ma zuciya gurgunan irin yadda annoba za ta taho masa ta kowane gefe babu kariya wa masalul kalbi masalul da'ir ibn qayyim yace misalin zuciya fa kamar misalin tsuntsu ne sai kwatanta zuciya da tsuntsu kullama ala duk lokacin da tsuntsu ya ƙara tashi sama sama sama ba'uda anil afat sai sake nisa daga annoba da take ban ƙasa mun gane yanzu misali tsuntsu ana farautar sa ƙasa ko ba yi ana farautar sa ƙasa ko dai a sa masa tarko ko kuma harbe shi da wani abun harbi yara su sabuwa su sa su harbe shi wani ma da yake ganin araha ya ɗauki foge yana kurkusa ya kwaɗa mai haka yake ko to amma idan tsuntsu ya tashi sama dai hango mutane sai ya tashi sama tashi yake tashi yake tarkon da za su saka a wannan wajen ai yanzu ya ƙara nisa daga tarko ya ƙara nisa daga harbin da za su masa ko bugu da ice ko harbin basusa ko jifa da dutse duka waɗannan abubuwa na annoba da za su zamanto masa barazana a rayuwa yanzu ya ƙara nesanta da shi to sai kwatanta zuciya ma kamar haka shi tsuntsu duk lokacin da ya ƙara yin sama ba'u da anil afat sai ya nesanta ya ƙara nisa daga annoba wa kullama nazala duk lokacin ku da tsuntsu ya sauka ƙasa ita wa shathul afatu yanzu annobobin sai su hayayyako masa alwahashiya kenan sun kawo masa attack sun hayayyako masa wafil hadithi ya zo cikin wani hadithi duk da Sheikh Nasir dan Albani ya zo a fas cikin da iful jami ya ce a shaitan da ibul insa shi shaitani kamar kyarkeci ne na mutum yadda kyarkeci yake farauta kirkeci ba shine wolf ba azzibu kuda ce shi ma nauyin kuda ne amma yafi kama da kare amma shi ma na atakin mutane ya ci nama su ya kashe su ya ci nama yana irin irin yadda kuda take to azzib yadda zaibi yake kai to haka shedan yake wa mutum duk da hadisin da ifi ne maganar mai kyau ce haka ne maganar mai kyau ne shedan shi ma yana mai da mutum kamar furayensa abin da yake farauta e farisa ke abin da za a kaiwa farauta wa kama anna shata allati la hafiza laha kuma kamar yadda akuya wadda batta da mai tsare ta wa hiya baina dhi'abi kuma ga ta a tsakiyar kirkeci akuya ne ga kirkeci ta ko ina ko babu mai kare ta ai sari'atul aqabi cikin gaugawa take ta halaka mai saurin halaka ne al'adabu al halak mai saurin halaka ne akuya a tsakanin wolves tsakanin kerkeci kuraye masu kama da karan nan amma bindin su kuma yayi kama da nadila ga sunan ga akuya tsakanin su ya kake gani ba mai kare ta ba wanda zai bata kariya ta fita daga garke to kamar yadda irin wannan kura abin nan akuya take wato gaba saurin halaka fakaza al'abdu to haka nan bawa ma idza lam yakun alaihi hafizun min Allah in har ya zan bashi da wani mai tsaro daga Allah subhanahu wata'ala shikenan shaidan yanzu fadhibuhu muftarisuhu kirkecinsa yanzu zai farauce shi waye kirkecin nasa shaidan yanzu zai farauce shi wala budda ba makawa inda har dan adam ya zamanto shi ma ba shi da kariya daga wajen Allah subhanahu wata'ala ga imaninsa ba shi da kariya ga addininsa daga wajen Allah haka ya zamanto a buɗe kawai to yanzu shaidanansa shine kirkecinsa yanzu zai farauce shi shi yasa ake son tahassuni ta janibi da yawa manya-manyan abin da zai kawo mutum tahassuni ya samu kariya daga shaidan inganta imani bin Allah duk abin da Allah ya umarni mutum ya kokari ba abin da Allah ya hana ya kokari ya hana da ya kokari ya hana amma ma dama za mu ci gaba da ji ko ba mu aikatawa to shikenan sai ga shaidan ya farauce mutum amma kyan ji a yi in umarni ne a faɗa da zuciya aikata in hani ne a yi ƙoƙari a hannu to wannan shi ne kariya ta farko sai kuma a tahassunu bil azkar mutum ya dinga yin azkar yana yin addu'o'i to insha Allah sai kaga wannan azkar din sun bashi kariya daga shaitan yanzu kenan ya samu me hafizun min Allah baka ga a dalilin azkar idan kai addu'a sai Allah subhanahu wataala ya sanya maka mala'ika da zai tsare ka ba min kulli su lahu mu'aqibatin min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da mu'aqibat masu bibiya a cikin mala'iku da umarnin Allah sai su kare ka shine har hadisai suka nuna mana mutum idan yayi addu'a ya roki Allah su yayi addu'a irin azkarin da aka ce yayin da zai bacci sai ya kwanta irin kwanciyar da aka ce to mala'ika ba zai gushe a kansa ba yana tsaronsa babu wani shaidan da zai zo kusansa har ya farka to kaga yanzu yana da tsaro daga Allah yana tsaro daga Allah amma in ba haka ba sai ya shirga wani mafarki shaidan ya masa kolwal ne a zuciya don haka kawai yana waka sha ta kwanta ya bacci misali ko ba wai lalle waka sha kawai na ba da kwatance ne yana wani shirbucinsa watakila kawai ya zo ba tuna Allah kawai ya faɗi yana hamma kawai ya bacci to shaidan sai ya zo cutar da shi ko ya kimsa masa wani irin mugun mafarki sai ga mafarkin kaman da gaske dama ko ta matsala a gaba gare shi tana faruwa ya rasa yadda zai da ita sai shaidan ya nuna masa kawai gashi ai wani ne masa sai kuma ya farka yanzu shaidan ya nuna masa shegantaka sai kuma ya yarda cewa abin dama biri yayi kama da mutum ai shine birin yanzu shaidan ne ya wasa da shi shine birin yanzu ya zama abin wasan shaidan birin wasa kenan na shaidan to don haka kamar yadda kura kamar yadda akuya idan take tsakiyar kirkeci ba mai ba ta da mai mata kariya nan da nan za su farauce ta to haka nan wanda bai yi riko da kariyar da zai samu daga wajen Allah ta waɗannan hanyoyi ba to haka nan shi ma yanzu shaitan zai farauce shi fadhibuhu muftarisuhu wala bud kirkecin sa shaitan kenan yanzu zai farauce shi ba makawa Allah ka tsare mu da shaitan wa inna ma yakunu alaihi hafizun min Allah bi taqwa kaji yadda lamarin yake mai tsaro kawai yana kasance masa ne daga wajen Allah bi taqwa wajen bin abin da Allah ya ce bin Allah ta nan ne mutum zai samu wannan mai tsara fa hiya wiqayatun don haka bin Allah subhanahu wata'ala tana kasancewa kan dagarki tsaro za ta ba mutum wiqaya kenan wujunnatun tana zamantowa garkuwa hasinatun kuma mai ƙarfi garkuwa ma ba mai lagalaga ba garkuwa junnatun hasina mai tsananin ƙarfi wanda abu ba zai ratsa cikinta ba bainahu wa baina dhibihi a tsakaninsa da kirkecinsa shine shaidan bin Allah ƙoƙarin faɗa da zuciya ayi abin da Allah yake so abu umarninsa inda aka samu zamiya ta shaidan to sai a dawo kan hanya a tuba to insha Allah wannan mutum ya samu garkuwa ya samu kariya daga Allah subhanahu wataala kama hiya wiqayatun bainahu wa bain uqubati ad-dunya wal akhirah kaman yadda taqwa din nan bin Allah subhanahu wataala take kasancewa kan dagarki tsakaninsa da ukubar Allah azabar Allah a nan duniya balle a lahira bin Allah har a nan duniya tana kare bawa daga azabar Allah ballantana a lahira to wannan ita ce babbar riƙaya ta nan ne ake samun hafizun min Allah wa kullama kanat ash-shatu aqrabu min ar-ra'i lokacin da akuya an fita kiwo jeji sai ta fi zuwa kusa da makiyayinta mai garke yana ɗauke da kokararsa ƙatuwar sanda wai an ce ko kura tana tsoron mai babban sanda haka lamarin yake to yana rike da ƙatuwar sanda yana kiwon dabbobinsa akuyar da tafi zuwa kusa da mai ita kafarta kafarsa kafarta kanat aslamu min azbi ta fi kubuta daga kirkeci wa kullama ba'udat duk lokacin ku da akuya ta ƙara nisa anir ra'i daga mai kiwo kanat aqrabu ila al-halaki ta fi kusa zuwa ga halaka fa ahma ma takunu shatu lokacin da akuya ta fi samun kariya idza qarabat min ar-ra'i idan ta kusata zuwa ga makiyayinta wa inna ma ya'khudhu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-ghanam kyarkeci yana ɗaukan wadda ta yi nisa ne daga cikin awaki hadithin annabi ne ya juya shi eh innama ya akulu dhi'bu al-ghanam al-qasiya haka yazo cikin hadithi insha Allah kyarkeci yana cin akuya ce ko wadda ta yi nisa daga garki ta koma gefe ana nuna mun kullun ka zama to cikin ijtima'i to nan da ibn al-qayyim ya mana kwatance da makiyayi duk lokacin da akuya ta fi nisa daga makiyayi to ta fi zamantowa wato cikin barazanarwa kyarkeci ya kama ta amma duk lokacin da akuya ta fi kasancewa kusa da makiyayi to ta fi samun kariya haka yake ko to yanzu mu a matsayin bayi tun da ba awaki bane wane ne makiyayinmu Allah subhanahu wataala ashe duk lokacin da bawa ya fi raɓan Allah ta yaya za ka raɓa Allah bittakawa imtisalul awamir wa sunabun nawahi shine ka raɓa Allah Allah yana son wanda suka zo kusa da shi ne in ka zo kusa da ubangijinka sai ya ƙara matso da kai fa in atani yamshi ataituhu harwala in ya zo min a tafe ni kuma sai in je masa cikin hanzari in ya zo cikin hanzarin ne kuma sai in je masa abuje misali ne Allah yake bayarwa na yadda cikin hadisul qudsi na yadda yake kusatar da bawan da ya nemi kusaci zuwa ga Allah in dai bawa ya nemi kusaci zuwa ga Allah da ikhlasi wajen bin abin da Allah ya ce to Allah ko zai ƙara kusatar da shi gare shi zamo kuma yana kusata zuwa ga Allah anan yake samun imaya ne yake samun wiqaya sai a sanya mu jannatun hasina shedan ba zai iya farautarsa ba insha Allah don haka ne shine ya ɗaure maganar da cewa wato wa inna ma ya akhudhu dhi'bul qasiyata min al-ghanam kerkeci yana kama wadda ta yi nisa ne daga cikin garke daga cikin dabbobi haka wanda yake ƙara nisa daga ayyukan addini shi sallah kawai zai ita ne abun yi sai azumi in ya zo shi ma a yi shi yadda aka dama babu kiyaye abubuwan da aka ce a kiyaye sallar ma kuma ba lallai a yi ta a cikin jam'i ba ba lallai a yi ta a kan lokaci ba wata lokaci in an samu dama an yi wani lokaci kuma hidimomin duniya ba za su bar mutum ya sallar kuma ba ta shalle shi ba ga ƙarya ga cin amana ga yanke zumunci ga waye to kaga wannan ai mutum bai nemi kusaci da Allah ba bai nemi kusaci da Allah ba amma wanda yake kyankyanin abin da Allah ya hana yana nesanta baya raina babba balle karami ba na baya raina karami balle babba ko mun karami ne zai nisance shi balle babba kuma kuma abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi baya raina baya yin wasa da karami balle babba ko mun kankantan aiki idan an ce zai kusatar da bawa zuwa ga Allah yana bibiyar sai aikata ballanta na ko manya to kaga wannan ya nemi kusaci da ubangijin sa ya nemi sulhu to don haka Allah sai ƙara kusato da shi zamo kuma Allah yana ƙara kusato da shi gare shi to anan ne kuma zai fi samun kariya insha Allah Allah ka kare wa hiya abadu min arwa'i domin alqasiya ita ce wadda tafi nisa daga makiyayi wa aslu hadha kullihi asalin wannan magana baki ɗayanta ana so a maka bayani da cewa annal qalba cewa ita fa zuciya Allah ya bawa manzon Allah yin magana dunkulalliya shi yasa ya ce wa wa'itu jawami'ul kalimi an bani matattarar kalmomi annabi zai faɗa maka magana guda ɗaya wallahi maganan nan abin da yake cikin ta Allah kaɗai san hikimomin kaga manzon Allah cikin hadisi ne mai sauki yace mana ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yan islamiya sai su haddace ana tananatawa a baki gani ake magana ce mai saukin faɗa magana ce kawai wadda ma'anarta kawai an ce maka zuciya in ta yi kyau shikenan amma fa abin da yake cikin ta yana da yawa zuciya ita ce asali da take ba wa mutum salaha a nan duniya zuciya ita take ba wa mutum kubuta a lahira aikin zuciya shi yake kai mutum zuwa ga wannan in kaga mutum ya shiga aljanna zuciya ce ta sabbaba masa shiga in kaga mutum ya shiga wuta wallahi zuciya ce ta sabbaba masa shiga wuta duk wani zaman lafiya a duniya zuciya take sabbaba shi ban ce ita ke kawo ba ita ce take zama sababi Allah shine mai kawowa ko amma ita ke zama sababi duk wata tsiya da take faruwa a zuciya wallahi zuciya ita take zama sababi don haka salaha da fasada duk baki ɗayansu tushensu na komai a duniya da rayuwar ɗan adam wallahi daga zuciya take in ka gana wayo wayo wayo an rasa yadda za a yi zuciya ce ta lalace in ka ga ana daɗi daɗi daɗi zuciya ce ta kyautata sai ta jawo dalili har Allah ya bada daɗin haka ita ce umda ba abin da za a aikata ba tare da zuciya ba ita take umarni mai kyau ita take umarni mummuna da haka a lokacin da ta yi umarni jiki yake sha'awar wani abu daban zuciya kuma sai ta ki zuciya ta ki ta hana wa jikin yana so ciki ne yake kugi sha'awa ce mai tsanani a jikin mutum yana so kusace mace ko mace tana son kusatar namiji jiki yana sha'awa amma zuciya sai ta ce bata yarda ba me yasa saboda Allah ya hana sai a inda ya halatta to kaga yanzu in aka yi daidai zuciya ce ta kai in aka yi rashin kirki zuciya ce din da ya kai ita aka bi duk abin da yake faruwa zuciya take sawa shi sa annabi ce idan ta yi kyau to jiki baki ɗaya ya kyau wancan zuciyarsa ta kyau jikinsa ya kyautata wancan duk jama'a suka yi kyau zuciyarsu ta kyautata jikinsu ya kyautata an zauna lafiya ko ba a zauna ba amma idan zuciya ta kazanta kuma wancan tasa ta kazanta amma yana so a yi kyau kuma shi ya ki ya kyau to ina kyan zai yiwu wancan yana so a yi kyau amma ba shi ya ki ya kyautata ya ke faɗa da tasa zuciyar ya zubi Allah subhanahu wata'ala don ya kyau kuma amma yana son wai wani ya kyau shi ma wancan ɗin so yake shi ɗin wancan ya kyau su waɗannan ɗin so suke waɗancan su kyau su ma waɗancan ɗin waɗannan suke hango su kyau amma kowa ke ya kyau to ina kyan zai samu ba za samu ba to shi ne nan ibn al-qayyim yake cewa wa aslu hadha kullihi asalin wannan batu baki ɗayansa annal qalba kullama kana ab'adu min Allah cewa ita zuciya duk lokacin da ta fi nisa daga Allah kanat afatu ilayhi asra'u annoba daga shedan ta fi gaugawar shiga zuwa gare shi wa kullama qaruba min Allah ba'udat minhu al-afat duk lokacin da zuciya kuma ta fi kusata zuwa ga Allah to gurgudon kusacin ta gurgudon ne santar da annobar shedan za ta yi gwargwadon nesantarta daga Allah gwargwadon gaggawar annoban shaidan zuwa gare ta. Walbu'udu min Allahin maratibun ba'azuha ashaddu min ba'ad nesanta daga Allah ko mataki mataki ne wani ya fi tsanani akan wani falgaflatu tuba'idul kalba anillah gafala tana nesantar da bawa daga Allah maɗaukaki menene gafala mutum ya kasa tsinkayen abin kirki tunaninsa ma shi bai je ba ya zauna ya karatun alkur'ani amma ya zauna awa biyu yana yin wani abu daban kaga gafala ne ya zauna awa biyu ba abin da yake yi ba abin da yake cewa to kaga yanzu ya gafala ina ma da a ce a cikin awa biyun nan ya ɗauka ya karanta ko da rumu ɗaya ne na ƙur'ani ina ma da a ce a awa biyun nan ya yi ko da minti talatin ne yana zikirin Allah to kaga wannan shi algafla algafla yana sa mutum ya yi nisa daga Allah kamar yadda tuna Allah shi kuma yana ƙara kusatar da mutum daga Allah zuwa ga Allah to amma gafla matsalar ta bata kai wani ba shi saka yace fal ghaflatu tub'idu al kalba anillah gafala daukewar hankali daga ayyukan kirki yana nesantar da zuciya daga Allah wa bu'du al ma'siyati a'zamu min bu'di al ghafla amma kuma lokacin da mutum ya aikata sabo wannan zama yayi awa biyu bai aikata komai ba ba kirki ba sabo to yayi dan yi nisa daga Allah yanzu awa biyu shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ba zai zauna a wani majalisi ba kuma a wannan majalisin bai ambaci sunan Allah ba bai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisin ba har ya tashi illa kanat alaihi tira in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara face wannan zaman da ya sai ya zamanto masa asara a wajen Allah subhanahu wataala zai sabbaba masa asaba in Allah ya ga dama ya azabtar da shi saboda me ya zauna awa guda a waje bai ambaci Allah ba ya tashi ba fasa koyi ba amma awa gudan da ya bata a banza in Allah ya ga dama sai azabtar da shi akai in Allah ya ga dama kuma sai ya yafe masa to kaga gafala ce ai mutum ya zauna ya a waje har ya tashi bai ambaci Allah ba bai ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masallaci ba to kaga ya gafala to amma wannan laifin gafalan ai bai kai laifin kuma a ce in ya zauna ɗin saƙo ya yi ba haka ne ya zauna a ce ya yanka ƙarya ko ya yi giba ko ya yi wani abu dai wanda shari'a ba ta so ya aikata laifi shi yasa ce wa bu'dul ma'siyati a'zamu min bu'dil ghafla nesantarwa da saƙo za ta yi wa bawa daga Allah ta fi girma akan nesantarwar da gafala za ta masa kaga yanzu wannan tafi waccan kenan wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil ma'siya nesantarwar da aikata bid'a zai yi wa mutum daga Allah ya fi tsanani akan nesantarwar da sako za ta mata aikin sako bai kai aikin bid'a ba sako da za a yi bid'a ta fi shi ita ma sako ce amma ta fi wancan girma domin bidaya mutum yana ganin addini yake kuma idan har ana kimanta mutum wani zai kwaikwaya wajensa wani zai kwaikwaya wajen zai ga abin kirki ne zai ga abin kirki ne yanzu idan mutum ya sha giya ba lalle ne ‘ya'yansa su sha giya ba ba lalle ne waɗanda suke tare da shi a ƙasansa yaransa da suke aiki a ƙarƙashinsa su sha giya ba ba lalle ne waɗanda suke ganin shi babba ne ko yana ba su kudi ko makamantan haka su shagiya ba za dai su karɓi kudin nasa za su mori zamantakewa amfani a jikinsa amma ba lalle su sha dan sun fahimci cewa giya shan giya sako ne har ma su rika cewa ka shi ko mai gida ya sha abar tasa shi da dai zai abin nan ko ba haka bane zai dinga korafi ba lalle ne su yi ba dan sun san sako ne to amma in bid'a yake ba ba gida giya yake shan bid'a yake ya kankame wani abu ne yake yi wani zikiri ya je samu wanda Allah bai faɗi dalili akai ko manzansa ba kuma ya jingina masa wata falala da za a samu kuma shi kenan sai yake aikata wannan ɗin wani ma sai ya rika ganin cewa wannan zikirin da ya rike ne ya sama yake samun ɗaukaka a rayuwa shi ma ba ya yi nan da nan sai kwaikwaye shi to don haka nesantarwar da bid'a za ta yi kuma fa bid'a ta wuce haka domin duk wanda ya riko da bid'a yana babu dalili a wajen Allah ba dalili daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani abu na addini ya riko da shi yana aikatawa yanzu ma bil lisanil hal kaman ya tuhumci annabi ne bil lisanil hal kaman ya karaita Allah ne in an ce masa ya karaita Allah ba zai fi ba in an ce ya tuhumi annabi ba zai tuhuma ba amma a aikace yanzu kaman ya karyata Allah ne ko ya tuhumi annabi Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shin wani addini annabi ya kawo akwai wani musuluncin da za a samu ba daga wajen annabi ba ashe da annabi ya zo ya bar addini to iya abin da ya bari kenan shi yasa yace taraktu fikum shay'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati na bar muku sunna na bar muku littafin Allah don haka sune abin da aka gadar Allah kuma ya alƙawari ya ce na cika muku addini na na cika muku ni'imata na cika muku addini na na yarda muku musuluncin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi na yarda muku shine addini al-islam shi ya saka saboda girman wannan aya annabi ya san assignment ɗinsa yanzu ya cika abinda Allah ya aiko shi ya isar kuma Allah ya ambata cewa addinin ya cika wannan ɗin kuma shi ya yarda a yi shi yasa annabi ya kafa shaida Allah ya isa ya shaida amma ya kafa shaida a wajen bayi ya tambaye su ya ce ala hal ballaktu shi na isar suka ce ballakta ya rasulullah khairul qurun sahabban annabi suka ce ka isar ya manzon Allah sai da ya musu baki uku annabi ya daga ya tsatsasa mai ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida bayan ka san shaida na isar saƙon da ka aiko ne da shi na isar intact na gadar musu shi kuma bayan an yi wannan da kwana tamanin da biyu annabi ya koma ga ubangijinsa asami ne ya cika mission accomplished sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu duk wanda daga baya kuma sai ya fidda wani abu ba shi da tushe a littafin Allah ba shi da dalili a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce wannan addini ne kuma in an yi shi ma za a samu lada za a samu falala kaza za a samu shiga aljanna yanzu don Allah ya kago wani abu ko bai kago ba yanzu ya yarda cewa Allah da ya faɗa ya cika addininsa cip cip yanzu ya tabbatar wallahi bai tabbatar ba shi yasa magabata suka ce duk wanda ya kaga bid'a bilisanil hal kaman ya tuhumci Allah ne kaman ya karanta Allah ne kaman ya tuhumci annabi ne kaman ya ce yanzu abinda annabi ya ce na isar din nan har ya kafa shaida ya roki Allah ya shaida yanzu akwai wani abu a shaida annabi ya kwange bai gaya wa mutane ba sai da shi ko kuma wani babban malaminsa da yake girmamawa ya kago wannan abin tukunne ce addini ne ya ci gyaran annabi kenan shi kuma sai ya yarda da wannan din ya rike yanzu an kawo masa wani abu wanda da annabi ya rufe bai bayar ba bilisani alhal haka ya faɗa to shi saka bid'a take sharri wallahi bid'a ta fi sako mai sako ya san laifi yake ma Allah kuma yana fatan shi ma ya daina kuma akwai yiwuwar ya tuba amma mai bid'a baya tunanin sako yake yana ga shi addini yake shi saka bai kafa dan ba tuba ba zai bari ba to shi saka nan malai ambata yace ghafala mutum ya gafala bai yi abin da ya kamata ya yi ba ya yi nisa daga Allah to amma kuma bai kai nisan mutum ya aikata sako ba mutum ya aikata sako nisan da zai yi bai kai nisan da bid'a za ta sabbaba masa ba wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil masiya ma'asiya wa bu'dun nifaqi wa shirki kododowa kenan nifaqa shine mutum ya bayyana musulunci ya koya kafirci da kuma shirka da mutum zai ya samu Allah abokin tarayya Allah ya zayyana haƙoƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haƙoƙi na Allah kuma ba Allah mai kishi ne ba ya daka transfasan territory ɗinsa duk wanda ya shiga kurumin ubangiji to Allah ba ya yafe masa yana yafe wa kome amma karka yadda ka shiga cikin territory ɗinsa mutum ya je mu Allah kuma da haka sai dai in a duniya ya nemi Allah ya yafe masa ya sulhu da ubangiji ya san wannan farfajiya ce ta Allah ba zai kutsa ba ba zai cusa wani ba ya bar ma Allah ikonsa da huruminsa kaga yanzu ya inganta imani kenan to she saka nesantarwa da nifaka da shirka za su yi wa bawa daga Allah a azamu min zalika kullihi shi kuma girman sa ya fi waɗancan da aka ambata a baya shi ya saka ya ce wato su nisanta walbu'udu min Allah maratibun ko ba'aduha ashaddu min ba'ad mataki mataki ne kowannen su dai ba a bukatarsa ba a so ai nisa daga Allah domin ai mun ji wanda ya nisa daga makiyayinsa dabba da ta nisa daga makiyayinta to fa yanzu nan kura za ta kama ta amma wacce ta fi kusa da makiyayinta to ita ta fi samun kariya wadda ba ta kai ta kusa ce ba amma tana kusan kusa ita tana da kariyar da bai kai na wannan ba wa hakaza wanda ya fi kusa da Allah wajen bin sa dan da takawa ake samu to wannan ya fi samun kariya daga wajen Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya ƙara kusatar da mu zuwa gare shi kaga na malai ya bada magani ko bai bayar ba ya ce adda'u waddawa jinya ne da maganinta ya ambaci jinyar yanzu ya bada magani menene jinyar ana eh duk abin da kuka faɗa daidai ne duk abin da kuka faɗa daidai ne amma babbar jinyar shine a zamanto a cikin sarka da takunkumi da kurkuku na shaida da bin zuciya shi ne jinya mutum ya shiga cikin kurkukun shaida ya shiga cikin takunkumi na son zuciyarsa don haka yanzu an sanya masa sarƙa da shaidan da sha'awar zuciyarsa sun sa masa sarƙa da takunkumi baya iya kusatan Allah sai ya zamanto cikin kunci cikin takaici cikin tashin hankali da wasu abubuwa yanzu annoba ta lullube shi me ya jawo masa wannan jinyar shine aka ce nesanta daga Allah shi saka wancan dan farautar ya farauce shi har ya kai shi ga wannan jinyar to menene magani yi kusa da Allah idan aka je kusa da Allah shine magani yadda ma dan farautar ba zai farauce mutum ba balle ya sabbaba masa wancan takunkumi da kurkukun da damuwa ta duniya da azabar lahira yanzu karatun ya fita Allah ya tattar ya ce faslu ga wani fasali har idan al-dhunubu tusqitul jah wal manzilata wal karama zunubi yana zubar da kima ƙimar mutum shine alja zunubi yana zubar da ƙima wal manzilata yana zubar da matsayin mutum wal karama yana zubar da darajar mutum wannan kan ko ba a karatun mu ma an san haka ne ko zunubi yana zubar da ƙima yana zubar da matsayi yana kuma zubar da daraja na mutum a wajen Allah har a wajen mutane wa min uqubati yana daga cikin uquba da zunubi yake wa mai aikata shi sakatul jahi wal manzilati wal karamati inda Allah wa inda khalqihi kima ta zamanto ta fadi matsayi ya zamanto ya fadi daraja ta bawa ta zamanto ta fadi inda Allah a wajen Allah wa inda khalqihi da kuma wajen halittar Allah Allah baya ganin bawa da kima bai da matsayi a wajen Allah bai da daraja a wajen Allah haka nan a wajen mutane ma a dalilin ne dalilin laifi fa inna akramal khalqi inda Allah atqakum ai haka Allah yace inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi daraja cikin ku a wajen Allah wanda yafi ku kiyaye dokar Allah shine nan malai yace domin mafi darajar halitta a wajen Allah shine wanda yafi su kiyaye dokar Allah wa aqrabuhum minhu manzilatan wanda yafi su kusa na masauki a wajen Allah atwa'uhum lahu wanda yafi su da'a ga Allah wanda yafi da'a ga Allah yafi samun girman masauki ita aljanna a sama take mana bisa bisa ne benaye ne wanda yake hangowa aljanna ta daya da aljannar da take samanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman kai ne idan ka daga kanka sama kaga taurari a sararin sama to haka zaka hango aljanna amma hasken ta zaka hango idan kana aljanna ta ƙasa wadda take ta sama in ka daga kai zaka hango ta amma kamar yadda zaka ga taurari haka zaka ganta me distance din da ke tsakanin nan da tauraruwa yana tsananin yawa galaxies din distance ɗin tsakaninsu da duniya bambanta waɗansu billions ne of kilometers billions of miles rana kawai da take kusa-kusa da mu ma tsakaninmu da ita 93 million kilometers ne to kaga akwai nisa sosai akwai buɗi yanzu in kada kai ka hango tauraruwa tauraruwa akwai wadda za a ɗauki duniyan nan tamu a sanya ta a cikinta sau shurin matsaki saboda girmanta ɗaruruwa wasu ta dubanni ma amma za ka hango ta ga ta ba tafi girman farcanka ba tana sparkling za ka iya hangowa mai yake cikinta to kaga shi ya saka Allah cikin hikimarsa wuta kuma da rakat ne rami ne ramin farko jahannama rami na ƙasa da haka da haka har waɗannan wuta guda bakwai wasu malamai sun ce sakara ita ce a can ƙasa su humaza su hawiya su sa'ira Allah kamar na tsare da su to kaga su ma kasa kasa suke kaga ta sama saman su ne wanda suke da imani amma ko masu aikata laifi sai an hora su daga baya a cire su da imanin su bayan Allah ya sanya gurgurdon abin da ya niyyar su zauna a sa su to kaga waɗanda suka fi kusa kusa su ne wanda suka fi biyayya ga Allah kun gane hikima wai ina son mana fashin baki ga wannan maganar da ibn al-qayyim ya ambata ne mu fanci fadin maganar nan da yace wato wa aqrabuhum minhu manzilatan adwa'uhum lahu wanda yafi su kusaci yafi su kusacin wato masauki a wajen Allah subhanahu wata'ala adwa'uhum lahu eh adwa'uhum lahu wanda yafi su kusaci da Allah subhanahu wata'ala To don haka, wace ce aljannar da tafi kusa, tafi sama can, ita ce firdausul a'ala, kaga ita ce wanda al'arshin Ubangiji ne mata rumfa. Kuma a cikin al'arshe, abin a cikin mai sunanta cikin firdaus, wane gida ne, wane masauki ne ya fi ƙololuwa. Ha? Ban ji ba? a cewa ce wani masauki ne ku gaya mun sunan sama in kun san sunan shine alwasila alwasila da kake roƙawa annabin nan annabi ce ka roƙa mai ce fa inna manzilatun fil janna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa masauki ne a cikin aljanna guda daya wanda Allah ya tanada shi ga wani bawa guda ɗaya ni kuma ina fatan zamani ne wannan bawa kuma annabin ne insha Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu'i ne to kaga ashe annabi shi yafi sanin Allah yafi kowa biyayya ga Allah shi yasa masaukin sa yafi kusa da Allah subhanahu wataala ba wai nayi wa Allah makani ba amma shi yafi kusa da al'arshi yafi matsayi tukunna wanda bai kai shi ba yana ƙasa har a fito daga firdausa iyo ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har kuma a zo kan jahan har kuma a zo kan matsayata almunafiquna can su ne fi darkil asfali minan nar saboda su suka fi nisa da Allah subhanahu wataala a cikin bayi to kaga shine ashe bawa ya nemi kusaci ga Allah akwai riba mutum ya yi kusaci zuwa ga Allah da ayyuka irin wanda Allah din ya zayyana manzon sai ya zayyana anan ne ake samu ana samun kusaci da Allah ne da takawa wa ala qadr da'atil abdi a bisa gurgudan biyayyar da bawa yake ma Allah takunu manzilatahu indahu haka nan ne masaukin sa yake kasancewa da matsayin sa a wajen Allah fa idza asahu amma idan bawa ya saba wa Allah wa khalafa amrahu ya saba ma umarnin Allah saqata min ainihi sai zamanto ya sarai yayi kasa daga idanun ubangiji ai ana nufi kimarsa sai ta faɗi a wajen Allah wa asqatahu min qulubi ibadihi kuma sai Allah ya jefar da kimarsa daga zuciyar bayin Allah ba ai Allah ne shine muqallibal qulub idan idan bawa yana son Allah yana ƙara biyayya ga Allah yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so shi kuma idan Allah ya so shi sai sanya masa qabuli bainan nas sai ya sanya sai sanya mutane sai su dinga kaunarsa mutanen kirki ake magana ba a yanzu wanda suke son Messi ma ai suna da yawa ko ba haka bane sai su kuma wanda ya malamin garinku sai su fi malamin ƙasarku fans ɗin da yake da shi da masoya irin su ake magana ba su da ƙima a wajen Allah ba su da ƙima masu san Messi ba su da ƙima a wajen Allah ai dan suna san sa ne kafiri kuma suna san sa a kayin ball aikin banza ba su da ƙima yuyuyu irin wannan abinda Allah yake so ba yawan ba nagarta nagarta ita ce abin da ake bukata shi saka bayi masu nagarta ‘yan tsirari wa ma'amana ma'ahu illa qalil ai tasgiri a nuna maka wanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihissalam ‘yan kaɗan ne kwarai amma sai suka zan su ne masu kima wajen Allah sai ya tsayar da su ya halakar da duniya kuma gaba ɗaya da dabbobin nata da tsuntsayen nata da duk abin da yake ciki in banda dabbobi da tsuntsayen da annabi Nuhu ya ɗiba a cikin jirginsa. sa domin nuna maka cewa yuyuyu ba su da kima wajen Allah ba su ake magana ba kaɗan ake so su ne masu yawa to don haka idan Allah subhanahu wata'ala yana ƙaunar bawa saboda bawa ya bi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so to sai ya sanya sai Allah ya kaunace shi sai ya sanya masa kabuli bainan nas amma idan bawa ya saba ma Allah wa khalafa amrahu ya saba mu umarnin Allah sakata min ainihi sai fadi daga idanun ubangiji ma'ana sai ya zamanto bai da kima a wajen Allah fa asqatahu min qulubi ibadihi sai kuma ya zubar da kimarsa daga zukatan bayinsa wa idza lam yabqa lahu jahun inda al-khalqi in ku har ya zamanto mutum ba shi da wata wato daraja a wajen mutane kima ba shi da wata kima a wajen mutane wa hana alaihim ya zan ya walakanta a wajen mutane amiluhu to sai su yi mu'amala da shi ala hasabi zalika a bisa haka mutumin da bai da kima a wajen mutane za su mu'amalance shi da kima da darajantawa ko da ba su zage shi ko sun walakanta shi ko sun maso wani abu ba alal akal da ba shi da kima a su ko da ana ganin sa a kololuwa amma ba shi da daraja a wajen jama'a ba kwata-kwata a zuciyarsu ba shi da kima ganinsa kawai suke gangan ba rufi da ku a matsayi a social status za a gan shi a can sama kasancewa a sama shine kima ba shine kima ba fa'asha bainahum fa'asha kashe mu wayan da Allah فإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عامله على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش don haka in ku har ba shi da kima a cikin mutane kuma suka mu'amalance shi a bisa haka to asha bainahum sai kuma mutum ya rayu a tsakanin su aswa a aishin mafi munin rayuwa rayuwar da ba zai ji daɗin ta ba ko ba haka ba mutum sai rayu a cikin jama'a ba shi da kima a cikin su to sai zamanto yayi rayuwa rayuwa marar daɗi don babu inda zai je mutane suna kimanta shi mutane ba sa ganinsa da kima ba sa ganinsa da daraja me ya saka ya nesantar da kansa daga Allah sau nawa za ka ga mutum mai mulki sau nawa za ka ga mutum mai dukiya amma a idanun mutane sau nawa za ka ga mutum mai yawan shekaru amma a idanun mutane ba shi da kima saboda yana ta'ammuli da sabo mutane sun san shi da sabo sai zamanto bashi da daraja ko da za su mu'amalance shi ba za su mu'amalance shi da girmamawa a zuciyarsu cewa yana da daraja da kima a gunsu ba wala Allah sai dai su mu'amalance suna son abin hannunsa wala Allah sai su mu'amalance shi suna tsoron sharrinsa wala Allah sai su mu'amalance shi suna kawaici amma hakikanin kima da daraja ba shi da shi a gunsu kuma haka za su mu'amalance shi fa'asha bainahum aswa a aishin sai ya rayu a cikinsu mafi mune rayuwa hamilar zikir mune rayuwa ke ya zamanto ambatonsa ya ɓuya ba sa yawan ambatonsa ba a yawan kiransa ba a yawan ambatonsa in za a kira da mutanen kirki ba za a faɗe shi ba hamilar zikir ke ai khafiya khafiya smuhu sunansa ya mutu in ya mutu sai ya mutu da sunansa sai a daina ambatonsa amma mutumin kirki fa sai ta yi ta tafiya wani mai hikima ke cewa mutu taqi hayatun lan qita alaha faqad mata qaumun wa hum fi an-nas ahya'u mai bin Allah in ya mutu ma to shi mutuwarsa rayuwa ce kuma wadda ba ta katsewa domin da yawa daga cikin masu bin Allah sun mutu amma tamkar a raye suke cikin jama'a don Allah zai ibn al ya mutu ga littafinsa a gaban irin waɗannan malama bayan Allah sun mutu ba su mutu ba kullum tuna su ake yi tunawa mai kyau da addu'a ba tunawa ake irin ta fir'auna ba ba tunawa ake irin ta ƙaruna ba ba tunawa ake irin ta Abu Jahal ba sai a wayi gari a baka ji an kira suna Abu Jahal ba amma mutanen kirki yana ta kiransu in har an kira Abu Jahal to ba za a kira shi da suna da da da da yabo ba ko babu yabo akwai wanda zaka ga sunayen su ana ta kira amma fa ba kira ne wanda yake da yabo ana musu addu'a ba amma mutanen kirki kullum addu'a ake musu kuma sun gadar da alheri yanzu karatun nan da muke yi insha Allah ibn Qayyim al-Jawziyya yana da ladansa har yanzu almajiransa suna nan yana karantar da su shi makarantarsa bata mutu ba makarantarsa bata mutu ba to kaga shine yace faqad mata qaumun hum fi an-nas ahya to wanda ko yake sabon Allah to sai zama to khamilul zikr sunansa ambatonsa ya zan ya buya saqital qadr ya zama to kimarsa ta ta faɗi zariyar hal yanayinsa kullum abin aibatawa ne la hurmata lahu ba shi da wata daraja alƙadaru wal hurmatu wal jahu yana nufin kimani da daraja ya zamanto ba shi da daraja wala farha lahu wala surur duk ma'anarsu da alfarhu was surur annashuwa farin ciki babu farin ciki tare da shi babu annashuwa fa inna khamula dhikri domin a ce sunansa ambatonsa ya batan nan wa suqutal qadri qimar sannan ta fadi wal jahi da darajarsa jalibu kulli ghammin wa hammin wa huznin in yana raye to za ta jawo masa gham takaici wa hammin da damuwa wa huznin da bakin ciki yaga shi fa ya isa amma ko ba ambatansa ba a ambatarsa in za a ambata wanda ake jinjinawa shi in za a ambace sai dai ambace shi kawai haka amma waɗansu sai a ambace su kuma a jinjina musu a ta musu addu'a amma shi kuma ba a yi ba me ya saka ya nesantar da kansa daga ubangiji sai ya zama matsayinsa ya faɗa wajen Allah to sai Allah ya sabbaba faɗuwar matsayinsa ma a wajen jama'a wani kuma za a gan shi ba kowa ba ne amma kuma sai ya zamanto yana da kima a wajen Allah sai ya zamanto kuma yana da kima a wajen jama'a ko ya mutu in har za a ambace shi da kirci za a ambace shi da tunawa da ambato mai kyawu da addu'a don haka ma ce wala surura ma'ahu wala faraha shikenan sai ya zamanto babu annashuwa tare da shi babu farin ciki wa hayna hadha alamu ina zaka kwatanta irin wannan radadi na takaici na samun faduwar daraja min lazzatil ma'asiya yaya za ka kwatanta shi da jin daɗin da za a yi a dalilin sabon Allah wala sakar ko ya ce laula sakar shahawa in ban da maye da sha'awa yake sanya mutane a ciki wai abin da yake faɗa irin wannan matsayi da mutum zai faɗa tun a nan duniya cikin takaici da rashin jin daɗi saboda ba shi da kima yana so a darajanta shi mutane sun ki darajanta shi me ya saka saboda saba wa Allah subhanahu wataala yake wancan ko bai damu ba ko a darajanta shi ko kar a darajanta shi shi so yake samu kabuli a wajen ubangijinsa yana ta kokarin aikata abinda Allah subhanahu wataala yake so kuma bai sani ba sai Allah ya sanya masa kuma kima a wajen jama'a haka abin yake ko domin wanda yake bin Allah yake neman kusaci zuwa ga Allah ai shi me ya dame shi da samun wani abin a wajen jama'a eh ai sunan da Allah subhanahu wataala ya ce la yarduna uluwan fil ardi wala fasada to wanda ya zamanto a cikin irin wannan rayuwa ta takaici da mutuwar suna da rashin kima da rashin daraja a wajen Allah har a wajen mutane to ina wannan ya kai har a amince da wannan sakamako na ukuba a dalilin saba ma Allah da za a yi me yasa ba a bar sabon Allah ba don a kubuta daga waccan ukubar shine yace laula sakarul shahawa in banda dai magagi maye na sha'awa sha'awa ka san idan ta shiga jikin mutum kamar wanda ya bugu ne kowace irin sha'awa in sha'awar dukiya ne in sha'awar mulki ne in sha'awar menene duk sha'awa idan mutum ya fada cikinta kuma ta fusge shi ta fusge shi zuwa ga abin da yake sha'awan ta ingiza shi to sai mutum ya fada kamar mai maye haka abin yake sai zama kamar mai maye baya cikin hayyacinsa sau da yawa sai ga mutum sai ya aikata laifi in ya dawo hankalinsa kuma sai ya dana sani saboda daɗin sha'awa cikin magagi yake yana cikin maye ta ingiza shi to ubangiji Allah ta'ala ya mana tsari an ce mun lokaci yayi ba mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya dora mu akan abin da yake daidai Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum